بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan aji namu na faslul Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar mu ta Darul Hadith Salafiyya makarantar Malam Albani Zaria Allah ya gafarta mishi wannan aji da muke karatuka daga littafai mabambanta yau Juma'a ɗaya ga watan Safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekarar 1442 kuma yayi daidai da 18 ga watan September shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin wannan shine darasi na ɗari da sittin da hudu cikin jerin darussa waɗanda muke rikodin ɗinsu a yau insha Allah za mu yi karatu daga littafin ulumul qur'an karim na malam doktor nuruddin aitir daga shafi na talatin da tara inda malam ya ce alfaslul khamis tartibu ayatil qur'ani wa suwari fasali na biyar wanda zai bayani akan jeren giyar ayoyin alkur'ani da kuma jeren giyar surorinsa wannan tsarin da ake gani na alkur'ani na jeren giyar ayoyi da surori me hikimar da ke cikinsa kuma ya aka ya kasance a bisa yadda ake ganin shi dai a yanzu malam ya ce tariful aya farko me ake nufi da aka ce aya al'ayatu fil lugati asluha bi ma'anar alama wa minhu qawluhu ta'ala inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu malam ya ce lafazin al'aya a harshen larabci asalin ma'ana shi shine alama wani abu da ke nuni zuwa ga wani wani landmark ko wani abin nan imprint wanda yake nuni zuwa ga wani abu daban kamar faɗin Allah da yake cewa inna ayata mulki an yi atiya kuma tabutu lalle daga cikin ayata mulki ma'ana alamatu mulkihi الإمام أبو عبد الله القرطبي أتكن لتافنسا أبن تفسير القرآن العظيم نا قرطبي هكذا نسنشه الجامع لأحكام القرآن الجامع لأحكام القرآن أتكن مقدمة سياتتونا أكن ma'anonin waɗannan lafuzza cewa baya ga alama aya tana zuwa da ma'anan al-mu'jiza kamar faɗin Allah fa'arainahu ko kuma faɗin Allah walakad arainahu ayatina kulliha duk da ke wannan bi ma'anar hujjaji ne wadda lalat ta ba da ma'anar alhujjaju wadda lalat shine kamar faɗin Allah game da labarin Fir'auna walakad arainahu ayatina kullaha fakazzaba biha mun bashi dukkan eh fakazzaba wa aba na walakad arainahu ayatina kullaha fakazzaba wa aba mun nuna mishi dukkanin hujjoji da dalilai yaki hakanan irin faɗin Allah fa'arahul ayatal kubra ai alhujjatal aqwa ko al-kubra din to yana zuwa da ma'anar wannan da ma'anar dalili kenan go yana zuwa da ma'anar kamar da muka ambata al-mu'jiza abu da ya gagaru kowa abinda Allah yake nuna labari akan an kasa yi sai shi kadai zai iya kamar irin faɗin Allah yadda yake ba da labarin abubuwan da ya aikata na ban mamaki da yadda ya yi da kafiran farko ko irin yadda ya yi gwaninta wajen halittarsa kamar faɗin Allah a kan tsirrai misali yutu lakum bihi zar'a waz zaituna wan nakhila wal a'nab wa min kulli samarati sai Allah ya ce inna fi dhalika la ayatin kaga a cikin haka akwai abubuwan ban mamaki da ya tafakkaru nan da ma'anar al'ibra kenan abinda za a ɗau izina a tsaya a kalla da kyau likomin ya tafakkaru ya kilu ne ne? ok likomin ya akilu to anya kuwa? yin bitu lakum bi zar'a wa zaituna wan nakhila wal anab min kulli thamarati inna fi dhalika layatin liqaumin ya'qilun na'am yau eh haka irin faj'alna aliyaha safilaha za ka gani da Allah yake magana akan waɗannan da aka halakar Allah ya ce a ƙarshe inna fi zalika la'ayatin lil muta wassimin ko وجعلنا عليها سافلا وانقرنا عليهم هدارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين kaga nan kuma aya shine abin ɗauka izina abin da wani zai gani ya fasa abin da yake an halakar da wanda suka fi shi haka irin Allahu nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-arda ba'da mautiha inna fi dhalika la ayatan liqaumin yasma'un wannan shi ma yana ɗaukan ma'anar abin da ke ba da mamaki to duk dai suna kewa tsakanin mu'ujiza da ibra da abin mamaki da dalili ko hujja Allah subhanahu ta'ala yakan faɗa don ya gajiyar da mutane musamman muka ɗauki sautu shu'arai a bisa misali za ga Allah subhanahu ta'ala kisoshin nan duka ana cike su da irin wannan inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'mini wa inna rabbaka lahuwal azizul hakim kowace kissa kazzabat qaumun nuhin al mursalin idza lahum aqum nuhum ala tattaqun a yace inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin sai suka kareta ko yace musu fattaqullaha wa atiun sai suka ce mene qalu alumin laka wa tabakar arzalu ya zami mai imani bayan kananan mutane da suka bika yace قال وما علمي بما كانوا يعملوا فأيني ban san cewa waɗannan talakawa bane ba su da arziki ku kune masu wadata ku kuka isa kaza kaza kaza in hisabuhum illa ala rabbi law kuntum law tash'urun inda kuna ji ai Allah ne yake sakamako a duniya da lahira shi ke ba wanda ya ga dama arziki ya tarta wanda ya ga dama suka ce dai ma mu ba za mu iya ba in kana so mu zo wajenka ka kore su ya ce ma ana da tsaridil mu'minina ni ba zan kori kowane mu'mini ba saboda ku manyan gari kuna so ku shiga ya ce in ana illa nadhirun mubin ni mai wa'azi ne kawai sai suka ce kalu menene ma la illam tantahi ya nuhu la takunanna minal marjumin to wallahi muka tashi hada kai za mu hada ba ma su talakawan ba har da kai da za a hada za a yi maganin ku gaba daya to shine fa yace qala rabbi inna qaumi kazzabun ce to Allah ka ji fa sun karyata ni fafta baini wa bainahum fathan mubin fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhuni Allah ya ce muka tsirtar da shi da shi da jama'a shi a cikin jirgin nan da aka cika shi thumma agraqna ba'du lil baqi sannan sauran kuma duka aka daraka ke su to duk ka karshen aya kenan ko sai Allah ya ce inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin duka kowace kissa annabawan na a shuara particularly haka aka yi mata to me ma'anar inna fi dhalika la aya wannan abin da ya faru da mutanen annabi nuhu da yadda suka karyata da yadda aka hukunta su abin daukan izina ne ga na bayan su Allah ne kadai zai iya irin wannan hukuncin da haka kowa ya shiga taitayin shi to zaka ga akwai irin waɗannan ma'anonin suna nan da yawa birjika alkur'ani game da lafazin aya ya tafakkaru ne ko kaji kai ka samu kwallo ni na sa haka na haddace duk da ban da muraja'a mai karfi ni na sa haka na haddace eh jumbiti lakum bi hizra ba shi kawai aduba daga baya ko ke duba tun daga qur'ani wallahu alam ka san tunda shi malamin qur'ani ne dole firgita ne irin na kisa'i ne da da wancan ko Abu Ja'far Mansur bai mun karanta anan ko Abu Ja'far ya ji kisa'i yayi kuskure ya kasa mai gyara daga baya yace mishi wai wannan wata riwaya ce a kan makalla to gaji inna fi zalika la aya inna fi zalika la ayatin liqaumin la ayatan liqaumin yatafakkarun jazakumullahu khairan qur'ani ne akwai akwai gasa a cikin shi muna daga cikin kasancewa kai ba komai bane in ana magana qur'ani yawa yana dole sai ya maka haka sai ya maka wannan walawala komun karfin hadda ka wata sura ma da zaka kankanuwa ma irin wanda ta yin islamiya ma sai ka ji ta mata rikita ka hayyo din da akan suratul rahman sai na tuna wani abu suratul rahman ar-rahman alamul qur'an saboda na taba gura da bukata hadda akan ta wallahi Sotul Rahman na kasa haddace ta gaba ɗaya aka daka aka daka wallahi na kasa wala sai na gudu daga makaranta sai daga baya kuma kawai na ji na iya da haka har yau fiye da shekara talatin har yau aka rasa talatin na wannan abu cewa wannan surar na kasa da cita haka kawai ta mu take mun gizo in yi nan in yi can da warwara wajen sati hudu wallahi ba na manta wannan abun har yau kaga dai sura ce mai daɗi da kowa yana ganin ai zuwa ɗaya ma yara suke mata wallahu musta'an wa amma fi istilahi ilmi alquran alkarim fa hiya qur'anun murakkabun min jumalin walau taqdira yace aya kuma a gun malaman alqur'ani ita ce wani sashe na alqur'ani murakkabun wanda aka saƙa shi aka haɗa min jumalin na wasu jumloli walau takadira ko da jumlolin ko jumlar kaddarawa ne a zahiri ba za a ga jumlar ba don akwai ayar da a zahiri ba ta kai yawan jumla abin da za a ce mu jumloli ba ma misali idan muka ɗauka yanzu uzuran au nuzura kaga uzuran au nuzura maf'ul ne li ajli wanda yake na abin da ya wuce fal mulkiyati zikra Allah yana rantsuwa da mala'iku masu kawo wa'azi wannan shine tafsiri mafi inganci don sun ce annabawa ake nufi fal mulki ya tadhkira kuma na rantse da mala'iku masu kawo wa'azi uzuran aw nuzara wa'azin da suke kawowa ya zama Allah ya yanke hanzari ga mutane sannan ya musu gargadi to uzuran aw nuzara al iradi maful li ajlihi ne na farko da kuma atafi haka an ka dauki wadduha haka ire-iren su wal asr kaga kalma ce kawai da rantsuwa ne da abin da aka rantse da shi haka mudhammatan mudhammatan wasu aljannoni guda biyu wanda suke kore shar mudhammatan bi ma'ana khadrawatan suna nan da yawa alqur'ani rabin kalma ko kuma kamatan su alhaqa to ya zaka ne rabin sun kazo sai an kuma gaban rabi kuma ko akwai su kala kala daban-daban akwai shahararre na abul baqa al-ukbari inna'u imla'u ma manna bihi rahman fi i'rabi ayil qur'ani wal qira'at akwai kuma na wani babban dakta mutumin kasar Lebanon na manta sunan shi shima mujalladi uku mai kyau haka sosai da irabi ne na Qur'ani wanda zai fahimtar da kawuwa da dama to irin waɗannan duka suna matsayin ayoyi ne saboda za a yi kaddara wal asri wal fajri wad duha al haqa da ire-iren su aya ce zaka ga amma kalma biyu ko kalma daya amma kuma a matsayin jumla take ko jumloli saboda za a yi takdirat a wajen ذو مبدأ ومقطع مندرج في ضمن sura wannan aya tana da farkonta tana da ƙarshenta kuma tana shigewa cikin wata sura babu ayar da ke zaman kanta sai ya zama ta danganta zuwa ga wata sura babu wata aya da za a ce independent ce ga wata sura sumiyat aya li munasabat idda aulaha fi ikhtiyariha في اختيارنا أنها علامة على صدق من أتى بها وعلى عجز المتحدى بها أنا تشيما آية سونا آية ني سبو دا سببا دا داما دا مالما لغة دا مالما علمو بأن سكا أمبتا أما شمال نور دين إتريكي تشيوا أوجم مفي دا تشيوا أوجم من ذاب تشيوا أنها علامة على صدق من أتى بها للي آية tana nuni zuwa ga alamar gaskiyar wanda ya kawo labarin shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa ala ajzil mutahadda biha da kuma cewa wanda aka yi musu tahaddi aka yi challenging din su aka ce in kun isa ku kawo irin shi to an an gaza an gajiyar da su sune larabawa wanda suke takama da fasaha din nan da kuma duk wanda zai zo ma ya tsammanin wai yayi karfin kwarin larabcin da zai iya da alkurani azzarkashi a cikin alburhan fi ulumul qur'an ya tattauna wannan matsala da fadi sosai wannan kenan game da aya sai ce kuma as-sura lis-surati fil lugha itlaqatun muta'addida ita ma lafazin sura a harshen larabci yana zuwa da ma'anoni mabambanta la'alla aqrabaha huna annaha ma'khudha min suril madina tayi mafi kusa da abinda ake magana a nan shine lafazin as-sura yana ɗaukar ma'anar abin da ake ce ma ganuwar gari aw min sura bi ma'anar martaba wal manzilar rafi'a ko kuma as-sura da ma'anar matsayi madaukaki ko waje mai daraja ala haddi qaulin nabira kamar da nabiga yake cewa waka shi alam tara anna Allah ataka suratan tara kulla malikin duna hayata zabzabu kai baka ga Allah ya baka wani babban matsayi ba sura anan ai sharaf tara kulla malikin kana ganin duk wani mai sarauta dunaha kasa da kai yake yi ta zabzabu yana kai kawo kasa da matsayinka to abin da sake cin surul madina ganuwa da aka sani saboda li'annahu huwa al-hadd al-fasil bayna madinatin wa ukhra to haka sura tana nufin wata wato abin nan wata wani sako da ya bambanta da ɗayan sakon bakara daban da ali imrana daban da nisa'i daban da ma'ida haka dai haka dai kowanne tana daukan wani sako ne mai zaman kanshi kamar yadda garuruwa suke haka suna da iyakoki da suka killace su daga sauran amma fil istilah fa suratu qur'anun yashtamilu ala ayin zawati fatihatin wa khatima wa aqalluha thalathu ayat ataka manzilatan aliya ala ghairika min al-muluk ma'ana Allah Allah ya baka wani matsayi mafi girma da daukaka fiye da sauran sarakuna amma filistilahi agun malamai kuma in suka ce sura suna nufin qur'an wani bangare na alqur'ani yashtamilu ala ayin zawati fatihatin wa khatima yana dauke da ayoyi waɗanda suke da farko da kuma ƙarshe kowace sura tana da mabudinta tana kuma da ƙarshenta kuma tana matsayin wani zance ne cikakke wanda yake ya kammala wa aqalluha salasu ayati mafi karancin sura shine mai aya uku irin wal asr ko irin inna atainaka al kautsar irin ire-iren su idza jaa waɗannan duka zaka ga ɗan gajejjerun surori sune mafi karanci sura mafi tsayi kuma shine kamar suratul baqara take da aya 282 ko makamantan su wa munasabatu tasmiya wadiha abin da yake ce ma sura a kirata da wannan suna abu ne da yake a fili لأنها كالسور بنتهي كما دا واتو كمر كتنغا تحيط بآياتها سورة كيوي آيوين كما إذا كتنغا كي كيوي يغري وتجمعها كما تتترى سأوري دا كاجتماع, كاجتماع البيوت بالسور كما يندى جدا جسكي تبتسكي هدوى أتكن كانن واتو كتنغو ولو لعلوها أو لعلو قدرها وشرفها وكما أتي سورة دنك saboda ɗaukakan daraja na ayoyin da darajar su ana yin jami'a a ce suwar da fataha akan wawun ko a ce akan ce kuma surat ko suwarat duka akwai shi a larabci suwaru ko suratu ko suwaratu duk ana iya faɗi wa fi taqsini a alquran shi kuma aya mun sani ana mai jami'i da ayat ko akan ce kuma ayu kamar shi da ke a sunan littafin imla umaman da bihin rahman fi irabi ayil qur'an akwai dama akan yi jam'i ko dai ta hanyar ƙari ko ta hanyar rage jam'i yana faruwa a haka a yaren larabci ko a rage kamar daga bakaratun a ce bakar shajaratun shajar ana yin haka a larabci kuma ana yi da ƙari wanda shine mafi shahara to in ka ce ayu an rage kenan daga ayatu sai a rage ta wanda sai kuma ayu wannan kuma suwar shi ma kaga an rage ne maimakon suratu sai a rage a ce suwar sun sai a yi nakalin wannan harkar da ke kan ta'un a abin nan a dawo da ita kan wawun ta zama suwar kamar yadda ake cewa jumal jumlatun jumal da ya ce wa fi taqsimil qur'ani ila suwarin wa ayatin fawaidu kaseera malamai suna cewa akwai fa'idoji da dama waɗanda su ne suka ja aka rarraba alqur'ani zuwa surori da ayoyi ba a bashi haka ya zama babu sura ba aya ba zance gaba ki da kwaya daya wa hikamun jalilatun da hikimomi madaukaka ta'aridul ula ta'arrada al ulama ulaha malamai sun yi dabdala akai nadhkur ijmalati man ijmalatin min kalamihim anha fi ma yali zamu ambaci dunkulallin zantuka da malaman suka yi akan haka daga ciki ya kawo magana daga al-imamu az-zamakhshari az-zamakhshari yake cewa al-fa'idatu fi tafsir al-qur'ani wa taqti'ihi suwaran kathira akwai fa'idoji da yawa da suka sa aka rarraba al-qur'ani zuwa surori da ayoyi minha daga ciki annal jinsa إذا طوت تحته أنواء وأصناف كان أحسن وأفخم أن يكون بابا واحدا إيش أبو قدا ديا جنس أبو قايا ديا إذا طوت تحته أنواء وأصناف in ya zama a cikin shi akwai wasu asnaf abubuwa daban-daban da anwa wasu nau'o'i daban-daban kana ahsana zai fi ban sha'awa wa afkhama zai fi kuma burgewa min an yakuna baban wahida fiye da a ce duka abu ɗaya ne misali yanzu a ce akwatin aure da mutum yake ka tashi ka akwatin aure sai ka cika shi da atamfa duka iri ɗaya ko mun tsadarta ya kake ganin za a kalla abu amma sai a nawa wata fara wata ja wata mai tsada wata mai arha wata ƴan ƙasa kaza wata ƴan nau'o'i daban-daban ko haka da zaka cika sto din gidanka da abinci amma a ce duka iri ɗaya ne kawai duka sto ɗinka a ce gabaki ɗaya samabita ne kawai ko shinkafa ce kadai ta kadai ake ci a gidanka kaga ba zai bada sha'awa ba haka misali in za a yi abinci ko da shinkafa ce wata na sai a yi mata wannan salam wata na yi mata wancan salam wata na yi mata wannan salam haka dan adam ya gada ko tanawwi akan komai to shine abin da yake nufi aka ce ga jinsin wani abu amma ya zama duka babu wani canji komai iri ɗaya ne to ya zama kamar ba ba yin Allah ba kenan yin dan adam dan adam ma yana kwaikwayon yayi abu ya bambanta ina kuma ga Allah subhanahu wataala yanzu duk abubuwan da muke amfani da su zaka ga wani koda iri ɗaya ne ɗauka misali irin wayoyin nan duka za a ce sunanta techno ko sunanta infinix ko sunanta iphone amma za a kowace tana da wani lamsa da ya ban wata tara ɗaya ko da ɗan kaurinta ne ko sirantakarta ko kalan wani abu a ciki tare da cewa asalin injin ɗaya ne haka motoci haka babura to balantana kuma yin Allah wato maganar Allah ko kuma halittun Allah irin mutane da sauransu za komai da bambanci wannan yana daga cikin hikimar yace minha annal qari'a idza khatama suratan أو بابا من الكتاب ثم أخذ في آ... آ... في آخر كان أنشطا له إذن إذن مكرنشي على رمى مكرنشي يجمع كرنتا سورة guda ya shiga wata sura to zai ji wani nishaɗi cewa ya gama wani ya kama wani a kaddara misali kama karatu tun daga farkon qur'ani babu babu inda za ka karshe sai an dire zai zama babu nishaɗi ko ko ina ka kai baka san inda ka kai ba kamar tafiya ce da za ka yi doguwa yanzu in kana tafiya dogo tafiya alama da kake gani cewa na ci kilomita kaza yana sa maka wani raha a zuciya ko mun kawo gari kaza ko mun kawo zango kaza inda za a tsaya a ci abinci ko a yi sallah amma da za a ce alula kawai babu tsayawa za ka ji akwai malal ba daɗi ko to haka Allah ya dan adam da son irin wannan yanayi wa ab'asa ala tahsil kuma zai ƙara maka ƙwarin gwiwa da nishadin tara ilimin minhu ka samu ilimin la mustamarra ala alkitabi bituli da bambanci inda zaka ci gaba da littafin kai tsaye babu tsayawa wa mithluhu almusafir kaga misalin yace kamar matafi idan qata milan aw farsakha in ya ci wani mil guda ko farsakhi wani zango intaha wantaha ila ra'asi bariyatin ya kai zuwa wani gari ko wani waje nafasa minhu abin zai sauƙaƙa mashi zai ji wani sauƙi a ذلك منه ونشطه للمسير ليس شيء جداد ان شيء tafiya wa min sammata juz'i alquran ajza'an wa akhmasa kisa ma kuma aka sake rarraba qur'ani zuwa juz'ai juz'ai da kuma kumusi kumusi dan ya dadin karatu ya dadin muraja'a ya dadin hadda ya dadin yin mu'amala da shi ومنها أن الحافظ إذا حذق الصورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة kuma mai koyan hadda mai haddace alkur'ani in ya haddace wata sura da zai rike a ran shi cewa ya iya wani sashe na alkur'ani amma in ba haka bai sari a ce in babu sura da me za a lissafa cewa wani ya haddace izu ashirin ya haddace sura kaza in babu sura kaga babu yadda za a gane ya ce fa ya azamu inda kuma hafizahu sai ya ji girman abin da ya haddace din wa minhu hadithu daga ciki akwai hadisin kana rajulu idza qara al-baqarata وآل إم وآل إمرانا جل فينا sai dai asalin yadda ya zo a cikin lafazin hadisin shine jaddafina ne wannan ko dai wata riwaya ce ko kuma na fi tsammanin kuskuren injini jaddafina hadisi yana cikin musnadul imami ahmad ibn hanbal da kuma as-sunan as-sughra ta imam al-baihaqi haka a cikin littafin sharh sunna na bagawi ya ruwaito shi al-imamu Hussein ibn Mas'ud al-Bagaw ya rawaito hadisi ne kissa ce ta ta Anas dan Malik da ya bada labarin wani mutum wanda da ya kasance yana yana rubuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi sai yana jayayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce mishi ka rubuta as-sami'ul basir sai ce ko dai as-sami'ul alim a wata na annabi ya ce mishi ka rubuta abin da kaga dama ya mishi gadde haka to daga baya sai ya ridda falahika bil mushrikina da aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa lan taqbalahu al ard in ya mutu kasa ba za ta rufe shi ba to ana nan kutana sai ya mutu akai ta rufe shi a rami kasa na bulluko shi ana rufe shi kasa na bulluko shi sai wani zai ce ma balu haza aka ce ai ga abin da ya faru sai ce ai ko Anas ya taɓa babu labarin wannan mutumin cewa dama haka zai faru da shi kissa ce tana a cikin musnad imami Ahmad ibn Hanbal to al ashahid anan shine yadda yake cewa idza qara al baqarata wa ala imrana in mutum ya karanta ya iya baqara da ala imrana jaddafina sai mu kirmama shi a cikin sahabbai to kaga suna da abin da suke aunawa kenan a gane abin nan kamar yadda kuma yazo a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai muslim manzo Allah yake cewa wanda ya karanta baqara da ala imrana ya zama malami ya zama malami a cikin alqur'ani ba wai karantawa yadda muke yanzu ba jama'a wannan da muke yanzu kamar da al'ajur ya kawo a cikin akhlaqul ulama da shi da waninsa daga daga al-hasan al-basri da yake ba da labari yake cewa wannan qur'ani ya kasance da a gurin magabatan suna karanta shi ne sai aiki da shi dace muku in sai aka waye gari sai mutum ya karanta har ma ka ji yana cewa ni na karanta al-qur'ani inni la aqra'u suratan bi nafasin wahid yace wallahi ina iya karanta sura guda da numfashi daya yana cika baki yana alfahari yace sai ka mutum yana cika baki yana alfahari yace har an wayi gari da mata da yara da masu daraja da marasa daraja kowa ya iya karatun shi yace amma ba a aiki da shi ma'ana tun zamanin su sun fara fuskantar matsalar bambanci tsakanin me ake nufi da karanta alqur'ani haqqa tilawati da aka ce da kuma abinda mutane suka dawo suna yi daga baya to balantana kuma a wannan zamanin namu da ya zama a wani abu har ma malaman islamiyya sun gane psychology iyaye sun gane psychology iyaye sai su sa musu program a ce a shekara ya riga da ta alkurani iyayen kuma ko an ce su bada miliyan biyar za su bayar saboda kauna da mutane suke alkurani wanda kuma gaskiya ne abu ne mai kyau amma sai a je a killace yara ya aka ya aka a dai ce sun haddace a zuwa musu hafla shi kenan wanda Allah ya sa ya samu ya samu wanda bai samu ba an ci kudin baban shi shi kenan ko ba haka ba za ka ma ba ba san fasara komai ba to kaga wannan an kuma kalaka ta kenan har ma za a dinga challenging waɗanda ba sa haka kamar yanzu mu nan makarantar iyaye da dama suna challenging din me yasa ba mu da bangare wanda kawai zai zama devoted to hadda alqur'ani irin wannan hadda gaskiya ne wani lokaci ya muka ji a shi'uru da zam cewa ya kamata fa mu dinga yi amma sai mutum cewa mu asalin manufar mu so muke in za a haddace a haddace tare da ilimin sa domin wannan shine tafarkin magabata babu laifi yara su haddace alqur'ani da wuri abu ne na jin daɗi abu ne na alfahari amma ba kar a ɗauka da zaran su haddace baƙaƙen nan to sun zama makaranta ba su zama makaranta ba aiki na gaba dole su san tajwidi su san asbabun nuzuli su san qira'at su san farshin hurufi su san su san nasikh wal mansukh abubuwa ne iri daban-daban ilimi yafi guda dubu da guda daya wanda sai sun yayyafita nan da can wataƙila mutum sai shekara ashirin yana yana gwagwarmaya bai samu abin da yake ya kamata ya samu to shine za a kira shi da suna makaranci to kuma duk wanda zai wannan tabbas ba zai alfahari ba domin kafin a kai ganin an riga an cire mishi duk wani girman kai da ke cikin kwalwar shi ko mun gani ba zai taɓa alfahari cewa ya san ƙur'ani ba za ka ga ya yi ƙasa yadda za ka ga irin alarmomin na da gangara wannan na da za ka ga ba su kuka ce arama zai ce almajiri amma mu namu ne yanzu wanda Allah Allah yake shi ma da yayi arba'in ya bude makarantar shi ya fara ja da malamin yana janye wasu ɗalibai yana mai da su can ana ta rigima da shi musamman Allah ya huwace mashi zaƙin murya ko yana da wani ɗan gemu haka mai kyau da 'yan mata suke su ba ka suke yi ba ga su sun suka gani ana magana kuma sai a ce malamin na zai hasada in yana mai hasada ya lakana mai tun asali duka ga babar shi da yan uwan shi da yawan gosu da dangin su da yaran su duk su zuga shi su ce ai malamin hasada yake mishi saboda ya ga Allah ya daga shi shi kuma sai bi wannan mugun tunanin duk inda kaje garuwan mu na musulmai na aka ke fama da wannan matsala wallahi abin takeici Qur'ani da ya kamata ya zama abin hada kan al'umma da sanin falalar junansu mu da san da muke makaranta makaranta allo malamin allo ma fa yanda iya mu suka girmama su ka zo ka gani idan malamin allo ya buge ka kaji ciwon ka je gida murna za a dinga yi ya ce ai nan ba zai cuta ba haka ake cewa tunda dai malamin allo ne ya buge ka babu wanda zai daga kafa ba wanda daga kai ya ce ai malamin allo ya buge ka yanzu ko babu ka daga nan me za ta yi za ta tafi shi dauko dan sanda sai dai kawai malamin islamiyya ya ga dan sanda a bakin hajiyar ajiyar shi kana to kaji wani ya bugi yarinya bata kawo da ba mutu da shi prison ka ji fa don Allah ka ji fa amma wallahi har yanzu a kudancin Najeriya ko kasashen Yarbawa suna wannan girmamawa na san mutumin da wallahi a sanadiyar haddatar da wani rudai alqur'ani wallahi baban kujeran maka ya biya mushi kujeran maka aka ce to ya tafi maka kawai bai taba zuwa ma filin jirgi ba na jin ya je maka ya dawo da zai koma garinsu suka rako shi nan arewa ne garin suka rako shi suka zo suka ce ya nuna inda yake so za su gina mashi gida ya ce yana da fili suka ba shi miliyoyin kuɗi suka ce gashi ne ya gina gidan shi a kai abin da ya musu kawai shine ya zauna a gidansu ya yi nysc a sanadiyya aka yi dinga koya mara karatu sai allah sa wani da basira suna kwana tare suna komai tare bayar haya da tsakwari shine kawai abin da ya musu ka zo ga yadda suke girmama shi kuma har gobe na suna girmama shi akan wannan har yanzu wallahi in ka je kasashen yarbawa tun daga ilori oshin har zuwa lagos suna da wannan girmamawa ga masana alkurani amma mu na watakila saboda sun yawa ne ka sa abu idan ya yawa ɗabi'atan baya yin daraja aji da kata alqur'ani zai haɗa naira dubu ɗari bakwai a wata an ba shi ladan shi jika larabi abin nufi dai ko jama'a ya kamata mu dawo cikin hayyacinmu mu san daraja alqur'ani kuma mu bi tafarkin da ya dace wajen karantar da shi kuma iyaye su san wannan ƙaunar da suke ma 'ya'ya da ta wuce misali ba inda ta kai sai illa asara daga baya 'ya'yan za su suna jin haushin su za su suna la'antar su suna cewa baba ya cuce ni tun anan duniya ko yanzu kowa ya tuna da kake yaro kankani za ka san wani ko wasu waɗanda suke da wata gata ta musamman za'ida alal mu'tad yanzu ya suke za ga sun zama abin tausayi ko iyayen suna raye ko ba sa raye amma dai sun zama abin tausayi ba sai a cikin kame a rayuwa ba yara dole ne a basu su gwagwarmaya a basu shiga cikin rayuwa a basu guidance akan ya za a yi su tsira daga bala'inta amma an ka tare su ka ce ba ka san su sha wahala to za su sha wahala daga baya kuma ba wai shi gaskiya da yake cewa ka kina ka duniya ta so shi abin da yake nufi kenan wato ka bar shi ya gwagwarmaya ya sha wahala ko musamman a hannun malami malamin da zai koya mishi addinin da watakila kai ba za ka iya koya mai ba ko da ka iya ba ala baka da lokaci ko kuma ma baka ma iya ba mafi yawan iyayen ba su ma iya wannan karatun da yaran za su samu a gun malaman ba malamin islamiyya kuma ake wannan wulakancin ko malamin makarantar gwamnati amma malaman private school ba kai saka a private school inda an bugi danka ka zo ka ce za ka musu wulakanci ba wata wata ma private da ma ba za ka shiga ba ma tun daga gida ana ka shiga amma amma a makarantar islamiyya dama zauren wani ne ko gareji shi ko wani gini da ba a karasa ba yaran ma suka gana ma ta wunda za su dinga haurawa suna gudu a musu Allah shi kyauta kana rajulu idan jilla fina ban gane ba jadda na sani ni lafazin yayi ya zo a ina to ba mamaki sai na ce lafazin da na sani wanda ce watakila wata riwaya ne amma lafazin na sani a cikin musul imam ahmad bin hanbal da wancan shi din ne dai ko ta yi za su ɗauka ma'ana ɗaya jalla da jaddadin ma'anarsa ɗaya muqaddimat tafsir ta yi bin taymiya shi ma bai da jalla fina ta yi kuma daga ta ya kwafo shi ma ya kamata a san daga yana ibn taymiya ya ɗauko ta yi da a ce mun gani ne a cikin wani littafi da yake ruwaito hadisi ko sai mu akara da ibn taymiya ba za ka yi kuskantar da shi da wurin haka ba amma dai na faɗa abin da iya na sani ne wallahu a'lam to sai yake cewa wa minha anna tafsila يسبب تلاحق تلاحق الأشكال والنظائر وملاءمة بعضها لبعض وبذلك تتلاحظ مع المعاني والنظم إلى غير ذلك من الفوائد yace kuma saboda shi tartibin da ake din yana ba da dama a samu talahuk wato a bibiyar juna za a ga abun nan din ayoyin da aya da aya suna bin juna akwai akwai shiga juna da sajewa da juna yadda qur'ani yake babu wata aya da zaka ce wurin zaman ta bai dace din take ba kowace an saka ta da a inda ya dace da ita haka kowace kalma an saka ta a inda ya dace da ita wannan daga cikin kyakkyawan tansiki da alqur'ani to wannan da da a ce an bar shi babu sura sura ba za a fahimci wannan din ba wannan za'ir da abubuwa masu kama da juna akwai surori da suke da naza'iru suke da kama da juna misali a ce kamar hawami kaga dukansu suna da kama da juna wajen mafatihinsu haka kaman kisarul mufassal suna da kama da juna wajen irin zubin kalmominsu da irin rantsuwa da Allah ya yi da halittunsa wa ila ghairi wa ila ghairi zalika wa bidhalika tatalahabu almaani wan nuzul da haka ne kuma za a samu wato a tsinkayo ma'anoni da zubin alqur'ani yadda aka tsara shi ila ghairi zalika min alfawaidi da dai fa'idoji da yawa wanda kamata yayi a je a ci gaba da bincike a kansu akwai buhusu da aka yi da yawa akan wannan kabaya din fa'idoji sura guda a ɗauke ta ko a ɗauki a wasu ayoyi a wata sura ko ire-iren ayoyin a surori daban-daban ko kuma a abin da suke ce ma al'aqaf me yasa kamar yin wannan as-sami'ul innahu huwa as-sami'ul alim ko huwa sami'ul basir da makamantansu me yasa suke zuwa ake gwama su kiran bainal kalimat ko adafi tsakanin wani suna da wani kaman Musa wa Harun ne ko ake yawan ambatan su ko ko as-samawat wal ard yawan ambatan sammai da ƙasa ko abin nan duniya wal akhirah irin waɗannan duka akan kalle su a yi bincike akai sai mu tafi maqasid shari'a na malam ahmad arraisuni wani profesa na ilimin fiƙi daga inda yake cewa shafi na saba'in da ɗaya bai wuce bai wuce mana magana akan ta'alil wato samun faɗan dalilin da yasa aka shar'anta wani wani shari'a a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake mana magana za mu tashi a shafi na 71 da yake cewa rabi'an na hudu lamma akhbara sallallahu alaihi wasallam anna al-jima'a yana cigaba da kawo mana misalai yayin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama ya ba da labarin cewa aljima tarawa da matar aure da miji yake yi almashru' wanda yake shari'a ta halatta shi baina zawjaini tsakanin miji da mata yu'addu inda Allah naw'an min sadaqa a wurin Allah ana kirga shi a matsayin sadaka ne wal amali salih da kuma wani wani aiki ne na gari ta'ajjaba sahabatu min zalika da annabi faɗa haka sai sabbai suka yi mamaki da ya ce wa fi buɗe a hadukum sadaka ɗin ko komai da ɗayan ku yake yi sadaka ne kaza ma sadaka ne sai ce wa fi buɗe a hadukum sadaka da annabi faɗa ka sai sabbai suka mamaki sai suka ce ya rasulullah ayati ahaduna shahawatahu wa yakun lahu fiha ajr yanzu na mutum ya biya bukatarsa ta sha'awar dan adam kuma ya zama wai zai samu lada sai annabi ya kawo musu ta'alil me yasa yace ara'aytum law wada'aha fi haramin me kuke gani da ya sanya sha'awar tasa a cikin abin da ya haramta na zina ko luwaɗi ko maɗigo ko makamantansu a kana alaihi wuzirun shin akwai zunubi a kansa kwarai akwai zunubi sai ce fa kazalika idza wada'a fil halali kana lahu ajr sai ce to haka kuma idan ya sanya a cikin halas din sa na aure to ya samu lada wannan kissar ko wannan hadisin malamai sun yi hukunci da shi akan halascin kiyasi kaga manzo Allah sai musu kiyasi akan abin da ya halasta a samu lada da abin da bai halasta ba ba za a samu lada ba sai dai zunubi har sun kiyasi wanda yake kiyasi mai kyau alkiyasu jayyid wanda malamai suke karba da kuma suka ce yana nuna jawazu muraja'atil alim halastin amaiwa da malami magana an ba fahimta ba malami faɗi magana ce to amma kuma alga ta malam kaza fa amma fa kamar da muka sha faɗi cikin hikima da girmamawa da sanin daraja ba cikin raini da neman kure da sanin da san a sani ba don in ka je kai wani sai hambare ka irin yadda ama shaki ba ruwan shi ba a mai irin wannan gangancin sai ya ta kuma rigarka ko ya ya dalla ma harara ran mun karanta wata magana da aka dauko daga littafin Arramu Hurmuzigo wanda wane ne yazo gun shi ba ma Amash bane su dan uyaina ne ba wani wani ɗalibi mai nacin tsaya yana jiran shi a masallaci shi kuma tasbih ya zo ya ce mishi alga ta malam hadisi kaza ya dalla mai harara ya ƙara mishi magana sai ya zabga mai ashar a cikin masallaci ba a ka'aba hankalin shi tashi ce da na sani ban yi magana na ba ya tafi sai ya dawo da shi ya ce zo sai ya koya mai wani hadisi daban ya ce je ka wanda ya fi maka amfani a kan wancan da kake tambaya kun cika shegen naci to haka suke amashi ya tsena yin wannan har ma har kare ya siya aji a gidan shi wanda yake koran ɗalibai masu shegen naci din nan wanda za su nace wa mutum sai sun fita bakin shi a gan a wannan zamanin ne na ga ba kare ko zai aji ba sai ya aji sai ya aji abun nan ma wani wannan kastiliya ya dinga kawo mutane a wajen Allah shi kyauta in kana malanta sai kai hakuri saboda akwai jafa'i da mutane suke da shi ga shi nan manzala sallallahu alaihi wasallam sun mishi yana cikin bukhari mata suka kewa annabi suna ta mai tambayoyi yastakhirna min qawlihi suna ta to ya manzo Allah ni ba an samu ba kaza suna ta mai hayaniya to manzo Allah kuma yana da kunya da kawaici ba zai ce musu ku tafi ya isa haka ba sai da Umar ya zo ya daka musu tsawa sannan suka wade suka bada waje da haka yanzu za su cike wa malamai musamman malami wanda ake an dade ba a gan shi ba ko ana neman shi ko ana jin labarin shi ko yana da wata shahara sai mutane su ta abin nan shi to yana nuna halarci da ila jawabu muradati alimi walakin bi adabin sannan yana nuni zuwa ga shi kanshi at-ta'alil din kokarin gano me yasa aka haramta kaza me yasa aka halasta kaza me yasa kaza ya zama kaza me yasa kaza bai zama kaza ba babu laifi malami ne bincike ko wani masani ya kokarin gano waɗannan ilallan domin kamar da muka ji a baya za su taimaka wajen natsuwa da hukunce hukuncen me yasa aka halasta wa namiji a aure mace fiye da ɗaya ba a halasta mace a aure namiji fiye da ɗaya ba misali me yasa aka ce gadon ɗa namiji ya fi na ɗa mace me yasa aka ce kada a yi wasiya ga alwari me yasa aka ce kada a yi riba amma a yi kasuwanci tare da sun yi kama da juna me yasa aka ce duk irin waɗannan ilal ɗin a cikin hukunce hukunce suna nan sai a dinga zakulo su haka na ila yau yana nuni zuwa ga abin da yake ce ma abin nan wato a tark ibada ta hanyar barin wani abu barin yin sabo ibada ne ko mun gane amma shi ba a samun lada sai wanda ya bari da niyyar ibada sai an bari da niyyar ibada to suka ce a ko da ba da niyyar ibada bane mujarradin barin yana yana iya samarwa da mutum wata falala haka nan kuma imam nawawi yake cewa wannan hadisin na nuni zuwa ga annal mubahati qad tasiru ta'atan bin niyyati sadiqa abubuwan da suka halasta suna iya zama da'a da ni sakamakon niyya ta gani abin da ya halasta kamar misali ya halasta ka ci abinci in ka ci da niyyar bari ka ci ka samu karfin da zaka yi ibada ko ka samu ka samu wadatuwa ko ka samu annashuwar tashi da daddare kai sallah da irin waɗannan ko ka samu ƙarfin zuwa jihadi to zai zama wannan cin abincin za ka samu lada a kan shi kamar yadda misali wanda yake kiwata dokinsa don ya je ya jihadi da shi yake samun lada kaga dukiyarsa ce yana ƙara yawan ta amma tunda yana da fata aikin alkhairi an ce duka fitsari da kashin da dokin yayi za a bashi lada sannan yake cewa a ko kuma a ce shi irin wannan abin da din jima'i din ya zama da'a ne idan ya zama mai yin ya nufaci biyan haƙƙin matarsa kamar da ake ba shi lada wajen ciyar da ita ake ba shi lada wajen tufatar da ita da wajen ba ta wurin zama to kaga wannan kare haƙƙinta ne na ci da na ciyarwa da tufatarwa da wurin zama to haka kare haƙƙinta na buƙatuwa na ɗan adam shi ma yana da irin wancan ladan mamanoyi da ya faɗi wannan a cikin sharhin sana al-minhaj fa iza kana tasrifa shahawati fil harami tasrifu shawati fil harami mafsada in ya zama sarrafatar da sha'awa zuwa ga abin da yake haram barna ce wa fiha ma yunasibuha min al ithm kuma akwai zunubin da ya dace da wannan barnan kama nassa alaihi alquran alkarim kuma da qur'ani ya faɗa qarara wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kar ku je kusa da zina lalle zina mugun aiki ne kuma mummunan tafarki ne fa inna tasrifaha fil halali ku sai zama saryatar da wannan sha'awa ta fuska abin da ya halatta na aure ko sadaka shi ba zai zama maslaha akwai maslaha a cikin shi wa fiha ma yunasibu min al-ajri kuma akwai abin da ya dace na lada fa diddul mafsada maslaha da abin da yake akasin barna to abin kwarai ne wa hukumul maslaha wa jaza'uha la budda an yakuna didda hukumul mafsada wa jaza'iha haka na hukuncin abin da yake mai kyau da sakamakon shi dole zama akasin abin da yake mummuna da sakamakon shi saboda Allah yana cewa hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan da kuma fadan Allah wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha ta man kaida ce al jazaa'u min jinsil amal idan mutum ya aikin kwarai sakamakon aikin kwarai shine sakamako na kwarai sakamakon aiki na banza shine sakamako wanda yake maras kyau fa haka za kana muhammadun wallazi na ma'ahu haka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da waɗanda ke tare da shi cikin sahabban shi kenan yu'allilu lahum kasiran min al-ahkam ash-shar'iyyah bi sifatin tilka'iyya yakan yi musu bayani akan da dama daga cikin hukunce-hukuncen shari'a ta hanya tilka'iyya automatic kai tsaye intilaqan min kauni shari'ati fi asasiha wa fi jumlatiha innama hiya li masalihi al-ibadi ajiliha wa ajiliha tun daga kasancewa ita kanta shari'a gaba daya asasin ta foundation dinta a dunkule ya zo ne dama don samar da gyara abin da zai amfani al'umma bayan Allah ajiliha amfanin nan kusa wa adiliha da amfani na can lahira fa idza sakata an ta'lili wa ashkala alaihim shay'un aw jala fi anfusihim istifham idan ya zama bai faɗa musu hukuncin ba bai faɗa musu illar ba ko kuma wani abu ya goye musu ba duhu ko wani tunani ya shiga cikin zuciyarsu na wata tambaya lam yataraddadu fi ardihi ala rasuli al-akram sallallahu alaihi wasallam ba sa ba sa yin wato taraddudi wajen su faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su gabatar mishi da wannan tambaya ta su ko su faɗa mishi wannan abin da ke yawo musu a zuciya walam ya taraddad huwa fi tafsir wal bayan shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya jinkirtawa sai musu fassara ya musu bayani يقول الإمام ابن القيم والقرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مملوءتان من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهما yace qur'ani da sunna suna cike da bayani akan dalilin hukunce hukunce da hikimomi da maslahar da ke ciki da kuma ta'alilil khalqi bihima da yadda ake bayyana wa bayi akan haka wat tanbihu ala wujuhil hikami da kuma bayyana ma bayi fuskokin wannan hikima allati li ajaliha shuri'a tilkal ahkam da wanda a sanadiyar su ne aka sharanta wannan hukunce hukunce wali ajaliha khuliqa tilkal ayan kuma dan haka aka halicci waɗannan halittu ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مئة مواضع أو مئتين لسقناها ابن القيم yake cewa da a ce irin waɗannan illolin da hukunce hukuncen a cikin alƙur'ani da sunna ba su wuce guda ɗari ba da sai na kawo su ga baki da nan ya ce walakinahu yazidu ala alfi mawdi'in amma sun fi dubu ne bi turuqin mutanawwi'a kuma salo daban-daban daban sun yawa ita kawo kuma da aka sai da ya kawo ba misalu darus sa'ada ne ka san altabai bul qayyim da ka samu tafin da ya kai wannan daɗi Ustaz Zara Sa'ada ba saboda littafi ne da yin shi sai da sai da ya gama cin zamanin shi irin abin da yadda ake cima kamar inaugural lecture da professor suke gaba daya abin nan ne summary ne na hasila ilmiya ta Ibn Qayyim bayanin da yake a cikin bayanin da yake misali akan falalar ilimi ni dai ayo ban taba ganin wanda ya magana akan falalar ilimi irin shi ba sai da ya kawo fuska sama 150 ba na manta ba akan yadda ake gane falalar ilimi sai da ya kawo ya fi guda 150 kowa ya kamata ya je kan littafin nan ka dinga kanta shi a hankali a hankali kana fahimta shi Allah ya gafarta musu gaba ki sai mu tafi a wancan da yake magana akan abin gago ya suna ne usul fiqh ala manhaji ahli hadisi na malam zakariya bin gulam qadir al-bakistani inda yake cewa al-qaidatu thalitha ashara al-adillatu لا تعارض لا تعارض بالعقل بل يسلم الدليل يسلم يسلم للدليل تسليما من غير اعتراض عليه دليلي نشرع قرآني da sunna la tu'aradu bil aqli ba a gwara su da hankali ba a cewa hankali bai daukar su ba a cewa hankali bai daukar su sam bai dace a faɗa haka ba faɗan haka barna ce mabudi ne na shari jama'a tafarkin mutazila ne bil munasaba akwai lecture da Dr. Abubakar Muhammad Sani Birnin Kudu yayi just last week akan wannan kabiya ina ga zan yi mana sharin ta a gurbin insha Allah ya taɓa waɗannan abubuwan sosai kuma akwai da tafi da karanta musamman dan wannan mafi fa'ida su shine littafin Ibn Taymiyyah dar'u ta'arudil aqli wan naqal sai dai shi wannan gagara ba daure yana da yawa yana da ukuda yana buƙatan jajircewa amma akwai ƙananan rasa'il da makamantansu kamar ibn abid duniya littafin shi al-aqlu wa fadluhu bi ka shafi 100 yana cikin majmu'a ta rasail din shi akwai shi na ibnu abid duniya an yi hakikin shi ba da jima wannan ba akwai littafin al-aqlu wa manzilatuhu fil islam na abin nan doktor alu nasir doktor muhammad musa alu nasir shi ma yana da kyau kwarai da gaske wani malami ne mutumin riyab akwai kuma littafin al-imamu ibn hibbana al-busti shine rawdatul uqala ko wani zatul fubala sannan ibn hazm mana da wani tashi kwatankwacin wannan shi ma ga kuma wancan na ibn jauzi akhbarul azkiya labarin mahankalta da kuma uqala'ul majanin sai yayi magana a cikin muqaddimar su game da hankali da matsayinsa ibn rajab shi ma yana da shi saboda wannan tsohuwar mas'ala ce game da rigima tsakanin hankali da shari'a jama'a an samu yan mu'tazila sun kwaso tarkacen da suka ɗebo a cikin addinin girka sun zo sun girka shi a cikin musulmai to abin da ya kamata ka fara tambaya tukuna wai menene ma hankali ai dai mun san me shari'a shine qur'ani da sunna wahayin da Allah yayi ta hanyar wahayi irin na mala'ika jibril ya kawo da kuma wahayin da Allah yayi manzo Allah shi da shi ko ta ilhama ko ta ilimin da ya sanar shi da makamantansu dama dai kuma ba a yin karantarwa ko wa'azi sai da shi kul inna ma unzirukum bil wahayi alwayu anan yahtamilu qur'ana was sunna sannan kama kamar da kuma yake cewa wa anzalna ilayka dhikra tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim kaga akwai abu guda biyu akwai allazi unzila unzila az-zikr din ko da kuma bayanu zikr bayanin nan kuma yana da fuskokin shi da albani ya tattauna akai a cikin madrasa suna fil islam da wurare da dama da malamai suke magana akan haka kalli fadin Allah da ya faɗa game da annabi Musa cewa ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما كو وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين sai Allah ya ce mene wa atainahum alkitab almustabin da Allah ya tsantar da su sai ya ce wa atainahum alkitaba sannan sai muka ba su littafi almustabin wanda yake da bayani dalla dalla sai malamai suka ce wannan nuni zuwa ga babu yadda za a yi wata al'umma ta shirya ta yadda Allah yake so sai da littafin da Allah ya ba su in Allah ya ba su littafi su ma kansa annabawan ba za su iya ba da shirya ba sai da abin da Allah ya ce su shiryatar to da Allah yana yadda Allah ya ba mutane hankali da yana so hankali ya wadatar da sai ya ce wa annabawa ku je ku ce mun ce kowa ya amfani da hankali shi ko kuma ya mabin mutane ba sai ya kawo annabawan ba ko da Allah yana nufin cewa hankali zai wadatar da haka zai yi sun ga Allah bai haka ba babu yadda zai hankali ya wadatar to in aka tambayi ma su kansu masu girmama hankali su ba shi darajar tafi karfin shi aka ce me ya hankali yana da wuyar tarifi yanzu yi wa kanka wannan tambayar tukuna ka wai me ya hankali tukuna eh shine kaman a ce misali kuwa ce idrakiya kamar yadda suke cewa ability na iya riskan abubuwa ta hanyar alwa'ayu wal ma'arifa wal ihsas wal shu'ur wa isdar al ahkam wa takhayyul wa dhakira suna da yawa abubuwan da mutum yake amfani da hankali yake su amma dai al quwwal idrakiya shine ability na mutum ya zama yana da consciousness yana da wa'ayi akan abin da yake ya san abin da yake ya san kuskuren shi ko rashin kuskuren shi ya san dacewarsa ko rashin dacewarsa ya san lokacin da ya kamata da lokacin da bai kamata ya yi ba sannan kuma yana iya ya iwa in ma'arifa yana yana iya sabunta ilimin shi ya san abu wanda bai sani ba da sannan yana da ƙarfin at-tafkir tunani ya iya yin tunanin abu ya iya observing ɗinsa sannan yana da ƙarfin alhukum decision making yana da ƙarfi na alluga iya fahimta harshe tsawon guda ɗaya ne ko sama da ɗaya iya abin da Allah ya huwace mashi sannan azzakira haddata abu ya iya rike shi ya iya istihdarin san da yake so sannan at-tahlil analysis iya tantance wannan kaza ne wannan ba kaza bane wannan sun yi kama da da junan su wannan ba su kama da juna ba sannan at-takhayyul at-takhayyul imagination yana cika abin da hankali ke sa mutum yi sannan at-taqyim at-taqyim shi a a a kamar a ce judgment value judgment iya yin hukunci akan abu sannan al-ahafis feelings mutum ya ji yana son abu ko bai so ko yana so ko yana ki ko yana gaba ko yana soyayya sannan da kuma ittikhadul qararat da kuma ash-shu'ur ko abin da suke ce ma emotions duk waɗannan hankali ke murna su kuma hankalin wani abu ne wanda yake abstract bai da bai da maddiya not physical kuma ba ba da shi ake haifan mutum ba wannan abubuwan duka yau da gobe mutum ke iya riskar su kuma dama Allah ya tsara dan adam ya iya riskar su yana da asalin markazin da ke kula da wannan shine kwakwalwar shi ko a ce database da ke aje waɗannan abubuwan da yake idraki shine kwakwalwar shi sannan yana da kuma wani ijineta wanda yake tuka su ko inji shine zuciya wanda da shi mutum yake tunani kuma da shi mutum yake kasa tunani abu ya fi karfin shi wasu ba fu'adu ummi Musa fariga ta zama ta kasa ta kasa me za ta yi daga fu'ad zuciyarta ta kasa daukan hukuncin da za ta yi in ka da tubdi bihi ta kusa ta tona wa kanta asiri kaga da zuciya ke da mutane suke zuciya take tuka kwakwalwa har ta iya tunani ko kuma abin ya fi karfin zuciyar kwakwalwa ta kasa tunani kamar da aka yi mota overload kaga injin da ba zai dauka ba ko injin ba zai tuka jikin ba to yanzu wannan wannan abin a gurin girka wato me su su yau falsafa muke ko bari mu bata kada mu fi abin a gurin girka duk wanda yayi logic a mathematics ya san wannan abin ai ko yayi wani course a social science kai a ko ina ma ana karantar da wannan abin ba wani abu bane sabo bana ji ko wani fannin boko da ba a karanta wani abu da ke da alaka da philosophy saboda yadda ɗan boko suke girmama shi amma matsalan kawai shine idan aka ɗauka shine uwa shine makarɗiya aka ɗauka da shi kaɗai yake hukunci shine za a samu matsala a ba hankali kadasiya a ba shi sacred abin nan position to anan ne yake samun matsala to galibi kuma yan boko shi suke yi saboda iyayen gidansu su ne su plato da aristotic da makamantansu waɗannan su kuma su aristotle da plato su kuma hankali kawai suka sani maguzawa ne ba su san wahayi ba mu ko musulmai da muka san wahayi bai kamata mu yaka ba hatta yahudu da kirista na kwarai ba sa da irin wannan mabdayin saboda su ma suna da wahayi da suke itimadi a kan shi suna da zaburansu suna da attaura suna da injila suna da sauran suhuf ɗinsu a takaice babu shakka hankali yana da amfani domin idan mutum bai da hankali to ya zama kamar ba mutum ba ya zama dabba kenan to shi yake ba mutum dama ya zama yana da hazam yana da niyya ta abin da yake shi ke ba mutum da shi ake iya classifying mutane daga waɗanda ba mutane ba sawun dabbobi ne ko mahaukata da shi ake hukunci hankali shine kofar muru'a mutuntaka isa za ga yaro bai da hankali yana yin abin da ba za a iya kiran shi da suna mutunci ba inda yaro zai iya ciro tsule shi kawai fitsa fitsari a ko'ina ko ya yi wani babba a rashin mutunci ko zai iya waliman fitsari ma a kan babbar rigar shi ko alkyan shi ba abin da ya dame shi kaga wannan ai rashin mutunci ne da babba ne shi ko to saboda bai da hankali da yake reasoning da shi haka mata ana lissafa su a cikin mutane wanda suke da karancin hankali annabi ne ya fara ba ni ba haki zato akalin wadi ne kaga rashin ka hankalin su ya mai da su ƙasa da maza to kenan ashe duk mutumin da bai da hankali ko yana ƙasa da masu hankali to kenan hankali shine ma'aunin gane darajar mutane sannan hankali da shi ake taklifi wanda bai da hankali shara ba ta kan shi ba Allah ma ya kyale shi Allah ma ya bashi abin da ya ga dama ya anna Allah idza salaba ma au haba askata ma au jaba kaga ashe hankali shine ma'aunin taklifi sannan mu kanmu a cikin maganganun mu da komai muna sa hankali a kan gaba duk abin da mutum ya kaga bai da kyau da zaka fara cewa kana da hankali kuwa ba za a fara tsanin ilimi ba tukuna sai an fara tsanin hankali ko ba komai mutum da ka ce mashi kai ba ka da ilimi ne a sai in abin ya zama yana da jikka sosai amma duk abu gama gari ma'aunin da za a gane shi ne a bashi uzur rashin hankali duk sanda mutum ya fara abu ya fara deviating daga normal da yake fara tunani rashin hankali in yan mata ne a ce aljanu ne su ma da rashin hankalin ne da yaku abin da aljanu suke saka musu kenan rashin hankali irin nasu na aljanu to haka a jibabin da Allah yake faɗa afala ya tadabbarun alquran am ala qulubin aqfaluha shine da wancan magana da muke kufur din shine wato shin kwakwalwar ba zuciya ba ta da hankali ne Qur'ani sai dai lissafa kiyaye hankali a matsayin sorry musulunci ya lissafa kiyaye hankali a matsayin ɗaya daga cikin alkulliyatul khams ɗaya daga cikin major responsibility na gwamnati ke ta kiyaye hankalin mutane da aka aka hana shan aka hana shan giya aka hana shan wiwi aka hana shan kwaya da duk wani abu da zai kawar da hankali aka hana kuma ake yin doka akai a musulunci ake yin horo don a kiyaye hankalin mutane aka hana kuma duk wani tunani wanda ya saba wa asalin hankali irin canfi irin sha'awaza da makamantansu da daga cikin sirrin haramta su saboda bai tafiya tare da normal hankali yadda da canfi yadda da irin wannan karerayin da tatsuniyoyin nan duk yana daga ciki saboda a kiyaye hankalin mutane kuma aka zargi mutumin da bai aiki da hankalin shi wanda zai miƙa wa kawai ragamar da hankalin shi amma ya miƙa wa al'ada ragamar shi ta tafiya a kanta da Allah yake cewa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana sai Allah ya ce awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wala awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wala yatadun Allah ya zargi waɗanda za su ce mu iyayen mu kawai muke bi ma'ana su ba sa gwada komai da hankalin su inda sun gane abu a garin su ba za su ci gaba da yi Allah ya ce ko da iyayen sun kasance ba su da hankali ko ba sa ba sa kan shari'a sai ku bi su akan haka kaga wannan zargi ne ga wanda bai aiki da hankalin shi to irin wannan sanan da yawa a cikin musulunci abin da ke nuna darajar hankali amma darajar ba ta nufin a ɗaga shi sama da wahayi da aka aka tsaye da shi iya inda ya kamata ya tsaya kuma inda ba mu tsaye da shi iya haka wato zamu dinga samun matsala jama'a musamman saboda shi hankali yana da wani a yana da wani characteristic shine yana da abin nan open endedness bai da iyaka abinda wani zai gani hankali hala wani ba zai gani shi hankali ba abinda a gari kaza ake ganin shi a matsayin hankali ba a wani wajen ba hankali wato bai da bai da absolutism ko relative ne hankali wani abu ne relative akwai lokaci ko al'ada ko yanayin da za kai kanka as an individual yanzu din nan da kake ji wannan magana za ka tana wani abu da ka taba yi a baya kana tana hankali na shi daga baya ya bayyana maka cewa ba hankali bane sai dai hankalin ka bai karu ba shine ba za ka iya gane cewa ka taba yin kuskure a baya ba amma da zaran ka dauko misali wani stage na rayuwarka da wani abu da kai a lokacin kana tunanin hankali ne za ka gane ba hankali bane kaga kai ma kanka ashe hankalinka yana yana tajaddudi ko to kaga shi ba zai zama ma'auni na gane me daidai me ba daidai ba ba zai zama ma'auni ba akwai al'adu da dama abubuwan da suke yi in wasu suka je su ga wannan mahaukata ne wannan ba su san abin da suke ba a duniyar nan su kuma abubuwan su daidai ne suna yi a nan kasar Najeriya misali yanzu a al'adu daban-daban da yarurruka irin abin da mutane suke game da zamantakewa game da aure game da mutuwa ko bukukuwa ko tunaninsu ko abin da suke world view yadda suke kallon rayuwa ya bambanta da na wasu na nufawa daban da na kanawa daban da na fulani daban da na bare bari daban da kowa na shi daban a cikin al'umma ɗaya ma za ka yi samun wani gari ga yadda suke kallon abu wani gari ga yadda suke kallon wani abu mun taɓa wani gari da aka ce wai idan mutum yana neman aure sai ya zo gaban dattawa waɗanda su ne iyayen yarinya ya yi kashi a ga irin nauyin kashin shi kamar da za a ce misali a nan sai an zo an ganka ko sai an yi bincike a kanka kaga da aka ce da lokaci subhanallah kaga kana gani abun ba kyau ko amma kuma dattawa ne sun yarda da shi yana daga cikin code of conduct din su garin gwarawa ne a nan kasar Neja wallahi makani na je har garin na taba ban taba dai ganin shi wannan mumarasan ba amma dai da muka ji amma labarin aka ce abin da ake kenan kuma idan saurayi yana son aure abin da yake zai je kamar kwana uku biyar yana cin abubuwa masu nauyi yana tara kashi tukunna saboda so ake a gaya kashi mai kyau saboda a ce a ce gidansa akwai abinci a taraba a taraba na gona abu shi kuma wanda in ana idan ana idan mutane suna suna son budurwa ranar kasuwa mutum budurwar da yake so dama ya riga ya gama shiryawa in ya zo filin da ake gada dan kawai yana zuwa zai surutu ne kawai ya sa a kafaɗa shi kawai ruga da su da gudu in dai ya iya kai ta gidansu ta zama ta shi to idan ko wanda su ma suna santa to za fa su za fa su yi atakin ɗin shi ba har kisa ake yi wani zai bi ka da gudu ya taɗiye ka ko ya kai maka sara da adda akwai wanda ba ka ce in yi wahala ta wahala in yi ko sai burga ta katanga kafin ya zagaya kofa kawai tana faɗawa gidan shi kenan eh gobe kawai sai a zo a kafa tukwane ko a sha bai kuta shi kenan ta zama ta shi za ka ga su kuma a garin mutanen samarin garin su kuma suna training na wannan abin na gudu da juriya kamar sojoji sai sun sai sun samu endurance saboda ka jure wannan abun nan wani ko sai su shirya da budurwa sai ta tsaya a kusa da gidansu ya zo kai dauke ta shiga da ita dole sai da wannan dole sai da PDP ko to jiba fulani su kuma dangin mai da suke su kuma sai shekara ta zagayo za a je a maka bulala wanda sai jikinka sai kai wani ma sai sai ya suma sai ka ga ta ɗaye katar jikin shi gaba ɗaya da ni da muna kallon wannan mun je kauye fa za ga an dabba mutum bulala ta daya fata sai su je su saka bulala a cikin kabari ake zuwa sata ta kwana ko a wanke ta da ruwan gawa tsafi da bala'i iri daban-daban kuma in ba maka wannan ba za ka samu mata da za ka aura ba sai za a ce kai rago ne dama kuma yan matan ne ke waye da su suna kallon su in an maka wannan bulala ba a so ko motsawa kai haka ko za ka kasa hannunka a kakau ka cije hakuri a zabga maka bulala ta ɗaye maka fata sai a mutum bulala uku ko biyar sai a ce sai baɗi zai rama sai baɗuwar haka da kaka'a wani ya buge ka sai ya gudu ya bagarin shi kenan ya ci ya daki banza wanda kuma ya bari aka dake shi ya ihu ko ya yi wani ragwantaka ko shi kenan ya zama abin aibatawa tun daga gidansu za a fara kyarar shi yan uwanka da iyayenka babanka ta ji haushi ke kuka ta ji bakin ciki danginka su washe ka a ce baka da juriya al'adar su ne kuma hankalin su yariya musu yi wannan to da haka nawa za mu karɓa kenan hankalin ko mun gane yayin da mu kuma yanzu nan mu yan birni muna jin duk wannan wani irin abu ne haka wani abu wanda yake barbaric ko ana ai stone age abin nan practices ne malam kuna yin education kuma na bayani akan philosophy nan nawa za a karɓa yanzu kaga akwai akwai akwai matsala hatta shi kanshi aristotle da da da da Plato suna sabawa akan hankalin su kowa abin da ya riya mishi wannan ya ce kaza wannan ya ce a to da haka shari'a ita kade ita za ta yi maganin duk wannan rikicin shine ma da yake cewa a a hankali ba a gwada shi da nasi nasi yana kan gaba dole a sallama wa nasi ba tare da an sa hankali ba ce an ali ibn abi talib kana law kana bid kana dinu bir ra'yi la kana asfal al khuffi awla bil masmi al alaw wannan hadisi al-imam abu dawud ya fitar da shi hadisin da sayyidina ali ya shafa akan kuffinsa sai yake cewa da a ce da a gani na ake addini to da ina ganin yafi dacewa a yi shafa a ƙasan huffi fiye da saman sa wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yamsahu ala zahir kuffai amma dai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana shafa a saman huffinsa na haka ni ma saman zan shafa abu dawud ya fitar da shi hadisi ne ingantacce وقال السمعاني كما في سون المنطق الإمام أبو المظفر السمعاني شنو منصور ابن عبد ابن محمد ابن عبد الجبار السمعاني wanda ya shekara ta ɗari hudu da tamanin da tara malami ne kuma ɗan malami akwai baban shi abu mansur da sam'ani wannan abul muzaffar shine mai littafin al-intisar li ahli al-hadith to a cike wannan magana ya taɓa zuwa aikin hajji da ƙafa daga ƙasarsu ta rayu suka kama hanya mutumin marwa ne garin su abin nan ibn mubarak suka kama hanya su tafi aikin hajji yan kidnappers suka kama su aka tafi da shi aka mai da shi malami babba irin wannan fa suka mai da shi kawai mai kiwon raƙuma yana ta kiwon raƙuma a daji shekarar shi uku yana cikin bauta a hannunsu sai aka zo ɗan gidan shugaban 'yan fashin zai yi aure to kuma duk ƙauyen babu malami babu wanda zai iya musu kuɗi da haja da adda ɗaurin aure sai suka ce za su tafi wani gari can a je a nemo malami sai wani a cikin bayin ya ce musu wannan da kuka bashi kiwo babban malami ne na musulunci dan sai da ya zama mustahidi a hanafiya sannan ya zo ya zama da shafi'e kuma sai suka je suka suka mishi tambayoyi suka ji alama lalle ya san abin da yake shine duk suka ji kunya suka ba shi abu suka ce alƙakar maka Allah wala ba mu san kai malami bane kai hakuri suka suka yanta shi suka ba shi kuɗaɗe masu yawa sannan suka ɗauke shi suka kai shi har bakin harami inda zai je kasan makka bayan da ya ɗaura musu auren ya musu addu'a da komai ilimin shi ya cece shi amma ina ga ba irin yan fashin yanzu bane ba irin yan kidnapper yanzu matsiyata ne ina gama dan za su ƙara mishi price tag ma sai ai yana da mabiya ta ce ɗaliban shi da mutanen garin su za su biya price tag ɗin shi Allah ya tsare mu da sharrin yan kidnappers to shine yake faɗa a cikin littafin shi al-intisaru li ahli al-hadith zaman zahabi yake cewa tarihin sa wa kana yata'assabu lis-sunna yana da ta'assubanci yana da riko da sunna sosai shi kuma suyuti ya kawo magana a cikin saunul mantiq saunul mantiq littafin suyuti ne sunan shi kenan saunul mantiq an fannil kalami wal mantiq kiyaye maganar baki tace maganar baki daga fannin mantiki da ilmul kalam su yi littafin shi kasan su yana da yana da mazhabin haramta ilmul kalam gaba daya da mantiki to yayi littafai guda uku akwai akan wannan yayi littafai guda uku akwai saunul mantiq shine wannan juz'i guda haka sannan akwai kuma juhudul qariha fi tajridin nasiha shi ma nasiyuti ne sannan akwai alqaulul mushrik fi tahrimil ishtigali bil mantiq ya sake yin kuma faslul kalam fi zammil kalam duka su yi su saboda a zamanin su mas'alar ta girmama shi kuma ya tinkare ta da rubutu da raddi da sauransu shi zaka ji mai waka yana cewa menene wa qawluhu wal qawlu fi jawadi fi zawadi ishtighali bihi ala thalathatin aqwali fa ibn salahi wan nawawi harrama wa qala qaumun yanbaghi an yu'lama wal qawlatu al mashhuratu as sahiha yace jawazuhu li kamilil qariha mumarisis sunnati wal kitabi ya tadi bihi ila sawabi wannan wani zance ne da bambar kanmu kanmu kai kan shigo ina za mu tsaya ne oke yana ciki to wallahu musta'an to siyudi ya ce ya ɗauko daga littafin as-sam'ani yake cewa amma ahlul haqqi fa ja'alu al-kitaba was sunnata amamahu wannan magana tashi da ma ta shahara malamai suna maimaita ta sosai saboda abin da ke cikin ta na gwalagwalai yace su masu bin gaskiya suna sanya alkur'ani da sunna shine limamin su shine a gaba gare su sabanin mukalladai da yan ta'assubanci su mukalladai suna saka shehin su ne ko mazhabin su ko makarantar su ko tafarkin su ko wanda suke girmamawa in waɗannan sun yarda da abu su bi in ba su yarda ba ko qur'ani ya yarda ba za su ba amma ahlus sunna duk mai san gaskiya to qur'ani da sunna shine a gaban ka wa talabud dina min qabli min qibalihima suna neman addinin su ne a cikin qur'ani da sunna wa ma waqa'a mimma aqulihim wa khawatirihim araduhu al kitabi was sunna da abin da yazo a cikin tunanin su ya kamata a yi kaza ko kaza muna ganin addini ne ko kaza haka ya kamata a yi su gabatar da shi akan ga alqur'ani da sunna fa in wajaduhu muwafiqan lahu ma qabalu idan suka ga cewa ya dace da alqur'ani da sunna sai su karba wa shakaru Allah azza wa jalla sai su gode wa Allah akan duk abin da za su haisu arahum zalika wa faqahum alayhi su gode wa Allah da ya da yasa suka gane haka kuma ya ba su tawfiki akan gane abin da yake daidai wa in wajaduhu mukhalifan lahuma idan suka ya saba wa Qur'ani da Sunna taraku ma wa qa'alahum sai su bar wannan abin da suke tunani wa aqbalu ala alkitabi was sunna sai su tunkari Qur'ani da Sunna wa raja'u bituhuma ala anfusihim sai su tumi kansu su ce mu ne ba mu gane ba mu ne ba daidai ba fa inal kitaba was sunna la yahdiyani illa ila al haqq domin alqur'ani da sunna ba sa shiryatawa sai zuwa gaskiya wa ra'ayul insani qad yara al haqqa wa qad yara al batila a gani na kuwa ina iya ganin abin da yake daidai ina iya ganin abin da yake ba daidai ba yanzu bari ne mana misali jama'a da ya zama gaba gari wanda na san zai zai mana sadma me yasa in za a ɗaura sai a ce sai an zo masallaci a ina ka samu wannan addini babu fa hasali ko malamai su fatawa kan cewa in hakan lazumta hakan bid'a ne ta albani su bin ba su usaimin a ce za a ɗaura aure amma dole sai an je masallaci kaga ai zamu ga masallaci shine wuri mafi tsarki a cikin ashraful buqai a duniya ko a zo ɗaura aure a kofar gidanka ce a ni sai dai a je masallacin juma'a a unguwanmu ko inda limamin unguwanmu yake sallah ko ina ba muna yin wannan ba ko muna ganin kamar ya fiye a kofar gidajen mu falala ko to malamai sun ce ba kyau in dai an ɗauka addini ne kaga zaka sai ka ji abin a to ya bai a ce wannan ba kyau abin da za a ce ba kyau saboda in muka kalli daure-dauren auren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shin ya lazimci haka duk tsaron da za a daura ya ce to ai ga masallacin shi ya fi nan an goku ku garin ku falala yi ya ce a ku bari mu je masallaci zai fi albarka annabi bai taɓa yin haka ba in dai aka zo musadafatan ya zama hakan ta faru to ana iya yi amma a ce sai an kintaci zuwa masallaci kamar yadda muke yanzu sai an buga aibi an ce bayan sallar juma'a masallacin wuri kaza kuma masallacin kofar gida alajuwa ne kuma masallacin gari kaza muhammad salatai ma da suka ga haka jamaluhu sai suka kawata abin sai suka yi mai certificate certificate sai an kawo musu takardun test na genotype da HIV kaga ya kama da na ina kenan wannan na coci ba fara kan mu gaskiya domin su abun kirista aure muqaddas ne sai a coci kadai ake daura shi ba sa yarda daura aure a waje kaga wannan ya daga cikin abin da annabi yake cewa za ku ci gaba da bin sawun su hatta ma a kirista idan ba ta taba yin aure idan wancan auren nata bai rabu rabuwa da shari'ar kirista ta da shi ba to ba za a ƙara ɗaura mata aure a coci ba kama a ce ta yi separation ne kawai ko ta rabu ne a kotu ba mutuwa mijin yayi ba to babu rabaran fada da zai ƙara ɗaura mata aure haramun ne a ƙara mata aure a kotu sai dai a yi mata abin da suke ce civil marriage na kotu na gaban majistri haka yake a shari'a kirista mala haka ne ko galayoyi suna jin mu to mu ko yanzu kaga duk an zama haka har ma yanzu wanda zai ce shi ya ƙi ya kawo ɗaurin auren yashi masallaci sai a ga ɗan bida ne ba ka mutane suke kalla ba shi kowa an ce a je wai shi bai san masallaci sai a zindikatar da shi ma nan take usta za su iya kai shi wuta wallahi su jawo mishi ayoyi iri daban-daban waɗanda ba mahallin su bane to kaga irin wannan shine tunanin mu ne ba mu ai abin yana da kyau to da muka laluba to da taliban a cewa yana da kyau kafin mu fara yi ya kamata mu laluba mu nemi hujja amma sai ba a lalaba ba wani irin wannan sanarwa kullum da zara ida da sallah a masallatai ba a bar mutane su tasbih a dinga sadar da sanarwoyi tare da salloli shi ba bai kyau ba jama'a wallahi bai da kyau amma kaga dukkanin masallatai ana yi kuma na san wannan magana nake faɗa yanzu garibiya ce amma in kana so ka ba mata hujja ni ban ce ga hujjata ba amma mu dai abin da muka sani shine idan an gama sallah tasbiya ke sa ma annabi ya hana sanarwa da bara a masallatai saboda me yin wannan yana hana masu ibada tasbihin su mun kuma yanzu ana ida da sallah kar ma ya masa su ji labari akwai wani slogan na MSS na ne ba ya ba ba shi tiki we thank Allah who in his infinite mercy to perform this salah in congregation may Allah accept it as an act of ibadah sai wata suke na sannan a fara sanarwa a sanar da wata sister za ta yi aure wani broda ya yi hatsari ba za a yi ta sanarwa mutane su kasa yin abin da ya kawo su aslan in ana so a sanar babu laifi amma a bari mutane su gama asalin abin da ya kawo su sai a bada wata kila minti biyar minti shida kowa ya gama tasbihin shi idan akwai larura ana iya a sanar kuma MSS ma tun da makarantu ne na boko ba ga notice board nan ba kuma kowa na karantawa ga text message mago a yanzu yes ka gani ga yanzu in ba suna da suna da account na Facebook suna da group na WhatsApp duk ga wuraren sanarwa na iri daban-daban ga su nan za a iya ma yin allo na lantarki ma yanzu a aje shi a dinga yi a ciki waɗannan abubuwan ba a fara su ba ko sai da musulunci wuce ka ɗari uku sannan aka fara su zamanin dole birnin abbas bayan ita ma ta fara lalacewa tukun aka fara wannan abubuwan ga su kuma har yanzu ana ci gaba da yinsu kuma kamar yadda faɗa yanzu duk wanda ya ji wannan yanzu ta yayi istigrabi wallahi dan ni ma ina istigrabin magana amma na san ba ta da hujja kuma karka ce zaka yi saurin cewa ƙarya ne a'a binciko mata hujja akwai hujja sai ai idan babu kuma to mu san dai ko muna yi mu san cewa to mun samun mata koda abun nan ne da yake ci mushi addurratu tibihul mahdurat ko da irin shi ne irin usul fiqh nan na masoya zuciya ma sama mata amma dai mu sani cewa babu shi a sunna ba haka ake a sunna ba Allah shi kyauta to shine wannan yace wa qala aidan wa amma ahlus sunna sallamahumullah su ku ahlus sunna Allah ubangiji ya ƙara tseratar da su fa innahum yatamassakuna bima nataka bihil kitab was sunna suna riko da abinda alqur'ani da sunna suka faɗa ne wa yatajjura lahu bil hujaj al wadiha suna kafa ma wannan magana kuma hujja wacce ke a fili a wa dalail sahiha da dalilai ingantattu ala hasabi ma azana fihi shar gurgurdan abinda shari'a ta bada izini wa warada bihi samu gurgurdan abinda aka samu nassi akan shine as-samu anan wala yudkhiluna ara'ahum fi sifatillahi ba sa shigar da ra'ayoyinsu a cikin sifofin Allah wala fi ghairiha min umuri dini ko kuma wani abin da bane shafa addini wa ala hadha abisa haka ne wajadu salafahum suka tarar da magabatan su wa a'immatuhum intaha dan can shi ya kare za mu saurara anan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh